bashin rage raɗaɗi don covid-19 daga bankin cbn akwai riba a ciki bismillahir rahmanir rahim tsira da aminci su ƙara tabbata ga annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya bayan haka a yau asabar 19 ga watan shawwal shekara ta 1441 bayan hijira wanda ya daidai sha uku ga watan yuni shekara ta 2020 wasu yan uwa daga wurare daban-daban sun bugo suna tambaya akan tsarin babban bankin Najeriya wato CBN wanda ya kawo na tallafawa masu matsakaitan sana'o'i da ƙanana da mata da suke zaune a gidajensu sun yi mini bayani sannan kuma na karanta tsarin da aka bullo da shi din a bayanan da suka sanya akan web din su akan haka na rubuta wannan amsa amsa ta daya kudi suna da zaki da dadi a hannu koda kuwa baka za a yi a matsayin bashi amma ya kamata mutum ya san ta ina ne tushen kudin kuma in ya tashi mayar da bashin yaya abin zai kasance a zahirin wannan bashin da CBN suke bayarwa da akwai riba a ciki domin percentage din wanda ake cirewa su suka nuna haka mutum ya nemi rantar naira dubu ɗari biyar wato rabin miliyan amma an bashi naira dubu ɗari hudu da hamsin kuma in ya tashi mayarwa zai ba da dubu ɗari biyar ɗin cif wannan ƙarin da za a yi musu ko aka yi musu wanda ba su ci su ba ko kuma a ce mutum bai ci ba bai sha ba su ake kira da rubar domin Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alkur'ani cewa
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ma'ana waɗanda suke cin riba za su tashi a ranar alkiyama suna tambili kamar waɗanda shedan ya buge su sakamakon shafarsa da yayi saboda suna cewa wai tuniki kamar rubi to Allah dai ya halatta tuniki ya kuma haramta cin riba wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa sai ya hanu to zai rike duk abin da ya gabata lamarinsa kuma yana gurin Allah madaukakin sarki wanda ya koma kan harkar riba kuwa to waɗannan su ne ma abota shiga wuta za su dade a cikinta Allah kuma yana shafe albarkar kuɗin riba amma kuma yana bunƙasa lada da yawa na dukiyar da aka fitar mata da sadaka Allah baya son duk wani mai kafircewa ni'imominsa wato mai sabo wannan ayoyi sun zo a cikin sura ta biyu suratul baqara aya ta 275 zuwa ta 276 sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara da cewa
وإن تبتم فلكم رؤوس
ma'ana ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah ku kauce wa duk abin da yayi ragowa na riba matukar dai ku mu'minai ne idan ba ku aikata hakan ba ba ku kaurace wa ribar ba to ku sani akwai yaki na musamman daga Allah da manzansa akan ku amma in kun tuba sai ku tafi da uwar kuɗin ku ba ku zalunci kowa ba kuma ba a zalunce ku ba sura ta biyu suratul baqara aya ta 278 zuwa ta 279 amsa ta biyu bayanin da suka yi a takardar wato application guideline a turance ya nuna cewa akwai riba a cikin tsarin domin sun ce za a dora wa mutum kaso biyar a cikin ɗari wato 5% a shekarar farko wato zuwa watan fabrairu na shekarar 2021 ma'ana duk wata mutum zai zai rika ba da riba na dugo 42 cikin 100 a wannan shekarar wato 5 over 12 kenan shine zai ba da dugo 42 cikin 100 ba kowane mutum ne zai yi la'akari da ana cirewa ba daga nan kuma mutum zai ci gaba da biyan kaso tara ko kaso tara cikin a duk shekara wato 9 over 12 shine shi kuma dugo saba'in da biyar cikin ɗari ga bayanin da suka yi loan amount loan, loan amount must match loan repayment and 5% till February 28, 2021 and 9% subsequently loan purpose irin wannan dabarar bankuna suke yi idan za su ba wa mutane bashi da ruwa ita jimlar 5% till dash dash dash din da aka yi wanda ta kunshi ribar ba kowa ne zai yi la'akari da ita ba a nan kuma ƙarin yake amsa ta uku yadda bayanan da nasu bankunan tsakiya suka nuna wa mutane masu karɓar bashin ya tabbatar da cewa duk wanda zai karɓi wannan bashi zai karɓa ne da sharaɗi wato ko dai ya biya akan lokaci ko kuma bayan shekara uku a fara ɗora masa ruwa mai nauyi sosai a iya wannan abin da suka dora wa mutane a kai akwai manyan matsaloli guda biyu sharadi na daya zantan sharadin nan yana kawo tarnaki a irin wannan mu'amala da riba wanda da riba za ta iya shiga domin annabi alaihi salatu wasalam ya hana irin wannan sharadin da mutum zai shiga da tunanin in ta yi ruwa rijiya in kuma ba ta yi ba matsayi sharadi na biyu sharadin ya tabbatar da riba domin an tabbatar da cewa kudin ruwan da mutum yake biya zai tashi daga mai sauki wato simple interest a turance ya koma mai nauyi compound interest shi kansa wannan Allah madaukakin sarki ya hana shi baro baro a cewar sa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku rika cin riba ninkin ba ninkin ku ji tsoron Allah madaukakin sarki don ku samu rabota ku ji tsoron wutar da aka tanadar wa kafirai ku bi Allah da manzo don ku sami rahama sura ta uku ali imran aya ta 130 zuwa ta 132 amsa ta hudu su kuma bankuna waɗanda suke tsakanin mutane da babban bankin ƙasa za su kwadaitar da mutane ne akan su zo wurin su saboda a nemi kudin ta hanyar su domin su ma za su samu irin tasu wato ribar wanda za su cire ko kuma na ce za su samu damar cire wani abu kamar dubu ashirin da biyar daga kudin da aka ba shi rancen shi ya sa mutum ne zai nemi dubu ɗari biyar amma ƙarshen sai kusan dubu ɗari hudu da hamsin aka ba shi wato tuna an kwashe kaso goma bisa ɗari na kuɗin zai fa biya wannan kuɗi a hankali kamar yadda muka faɗa a sama sannan sai bankunan tsakiya su kuma su kwace dubu ashirin da biyar a ƙarshe sai mutum ya ga dubu ɗari hudu da ishirin da biyar kawai su ne kawai suka zo hannunsa su masu ba da bashin na asali sun cire kamar dubu hamsin tun farko su kuma bankin da suka shiga tsakani su kuma za su cire dubu ashirin da biyar sai a auno wa mutum sauran cikin sauran kuɗin cikin akawun ɗinsa shi kuma ya kama sayan kaji da shan dabji har ranar biya ta zo ido kuma ya raina fata irinsa ne a wasu lokutan za a ga mutum zai ta ihu ana cire masa kuɗi a albashinsa shi bai san dalili ba alhali wancan kuɗin ne yake gwaguyar albashin a wani lokacin sai a yi ta ɗora wa ma'aikatar da ake aiki tare da ita wannan laifi na cewa suna kwasar kuɗaɗen mutane wai ba gaira ba dalili amsa ta biyar duk waɗanda suka karɓi wannan bashin na CBN su sani sai an zo ranar biya za a yi ta shafa ƙiya don haka wanda bai karɓa ba ya rufa wa kansa asiri ya yi musu bayanin baya bukata domin shi wannan wa'azin ya zo masa kada mutum ya ce zai biya riba a wannan a wannan lokaci bugu da balbalcewar tsantsan ragowar jarin nasa da saukar masifu kala kala zai haɗu da su babu zancen shan kiɗa Allah baya barin riba ko da ta kwabo ce kuwa in an ƙiji ba a ki gani ba amsa ta shida waɗanda kuwa sun riga sun karɓa su sani abu ɗaya ne zai zama musu uzuri shine rashin sani da jahilcin matsayin wannan kuɗin tun farko kafin su karɓa wasu ma yaudara su aka yi domin wasu ma'aikatan wasu bankuna sun tara su sun yi musu ƙaryar babu riba a cikin tsarin suka binne su don su karɓi kuɗaɗensu ta hanyar ɓarna suka tafi. To waɗanda aka yi wa irin wannan yaudarar har suka karɓa, ina ganin za su iya bin waɗannan hanyoyi don su kuɓuta a wurin Allah maɗaukakin sarki. Hanyar da za su kuɓuta ta ɗaya, su bayar musu da kuɗinsu, duk da cewa banki ba sa asara, matuƙar kuɗi sun fito, shi kenan sai ka biya da wannan ribar. Sai mutum ya yi ta istighfari, da tuba a wurin Allah madaukakin sarki sosai dan ya gafarta masa hanyar kubuta ta biyu mutanen wani gari ko wata gunduma waɗanda suka samu wannan bashi da za su yi hankali kyallun kuɗi da zakin su basu ɗebe su ba da sai su haɗa kai da ƴan majalisun nasu su nemi CBN wato babban bankin ƙasa su yi musu waiver na wannan ƙarin in sun ci sa'a bankin ya yarda shi kenan sai su biya iya kuɗin da suka zo hannunsu in ba haka ba kuwa to sai su biya su amma fa sai an tsananta da yawan istighfari abin da yasa ake cewa su biya saboda gudun kada a ƙarshe duk wanda bai biya ba abin ya fige da tura mutum kurkuku ko a yi masa wulaƙancin da zai dagula rayuwarsa amsa ta bakwai riba duk iri ɗaya ce kuma duk haram ce kada wani ya rudu da zancen cewa babu riba a kuɗin da za a karɓa a juya na kasuwanci duk zance ne mara tushe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi soke cin riba da karɓarta duk nau'ikan ta ya haramta haka nan nasoshin alqur'ani ba su bambanta ba in kunne ya ji to jiki ya tsira amsa ta takwas ba za a rasa waɗanda suka cancanci su karɓi bashin ba tare da ruwan da yake ciki saboda tsananin larurar da suke ciki ko kuma matsananciyar bukata da za ta tilasta su su karɓa kai tsaye a ce za a iya gano waɗanda suka shiga waɗancan halaye cikin waɗanda suka nemi a ba su kuɗaɗen ko suka riga suka karɓa ma yana da wahala amma abin da malamai suke faɗa akan irin wannan hali shine duk mutumin da ya san ya shiga halin larurar ko tsananin buƙatar da za a kwatanta zai iya cin mushi a cikinta to shi ne zai iya karɓar baki da ruwa Allah maɗaukakin sarki dai yana faɗa mana cewa ma'ana mutum ya san hakikanin kansa da kansa ko da kuwa ya kawo wasu ƴan uzurai sura ta 75 suratul qiyama aya ta 14 zuwa ta 15 idan mutum ya samu daidai bukatarsa ba zarme ba zarmewa zai yi ba zai ji tsoron Allah ne ya tsaya ne akan iya bukatar tasa Hamza ta tara har yanzu a cikin mutanen arewa akwai waɗanda ba su fahimci mai ake nufi da cin riba ba sun ɗauka ai ba su za su cirbar ba su bayarwa kawai za su yi don haka a zatansu ba komai wannan ba haka bane domin annabi shi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine wa mai cin riba da wanda yake ciyar da shi wato mai ba da bashi da ƙari da wanda ake bawa da wanda yake rubutawa wato sakatare ko mai aikin ofis na riba da masu yin shaida akan riba muslim ya fitar da wannan hadisin wannan hadisin ya nuna babu wata kufuta ga wanda za a bawa bashi shi kuma in zai mayar da kuɗin ya ƙara wani abu babu kufuta a gare shi hadisin ya ce duk uwar ɗarin ce wato duk ɗaya ne na goma maganar an sha samun irin wannan damar sai ta ƙare a kudancin najeriya kuma a rabon mutum ko kuma ce ai rabon mutum ne a kudin kasa wannan fa bata taso ba jahiltar tsarin addinin musulunci a bangaren riba ne yake kawo irin wannan tunanin ba kuma hujja bace a wurin Allah madaukakin sarki domin wannan kudin ba kyauta ake bayarwa ba ballantana a ce mutanen arewa an yi sakaci na sha daya zancen mutum yana cin rabonsa ne a kudin kasa don haka in ya karba ba komai wannan ma ba hujja bace wanda musulunci madaukakin sarki zai karba maganar bashi ake yi kuɗi da ƙari kowa ya bayar da shi ko shugaban ƙasa ne ya bayar kai tsaye in dai da ƙari sunan sa riba ko ma waye ya bayar kuma haramun ne a karba sai mutane su ƙara yin kaffa kaffa da kiyayewa kada a haike wa irin wannan bashin gashi kuma burin wasu mutanen mu da na ji maganar su shine a ba su kuɗin su ci kaza da kwai sannan su goge bakin su a ƙarshe kuma su fada cikin talaucin da suke cikin sa tun farko ba wani canji domin Allah ya kwashe albarkar an bar mutum da tunanin yin mahu wato fati kenan Hausa ta sha biyu ana zaluntar musulmi a irin wannan tallafi wato intervention a turanci wanda ake samu ta hanyar CBN ta bangarori da yawa daga ciki akwai na daya sanya matattakala da tsanin nika masu yawa tsakanin ƴan ƙasa da baki irin na babban banki a wannan bakin kadai akwai tsani biyu zuwa uku waɗanda kowannen su sai yayi tince a jikin ƴan kuɗaɗen da za a ba wa talaka mai fafutukar ya samu na kansa a matsayin ranci Na biyu, jagororin babban bankin ƙasa na yanzu sun sani sai cewa musulmi mai bin dokokin addininsa ba zai karɓi irin wannan bashin ba. Wannan da ake bayarwa a yanzu cutar mu ake yi, ba wai tallafa mana ake yi ba. Talakan da yake neman a daɗa agaza masa an ce sai ya ɗora kuɗin ruwa masu yawa akan ɗan bashin da aka bashi. Ina ya kama? Amsa ta sha uku. abinda a yanzu musulmi a ko'ina a Najeriya musamman arewa ya kamata su dage a kansa game da irin wannan tallafin suna da yawa amma daga ciki ta guda biyu kacal na ɗaya a ba su irin wannan bashin amma ba tsarin ko alini na biyu ba waɗanda za su kwato musulmi wannan haƙƙin nasu sai 'yan majalisar mu musulmi idan dai da gaske suke yi to lallai su shirya kudiri na musamman domin a tattauna wannan batu a kuma bawo musulmi damar su musamman an yarda da tsarin bankin musulunci to mai zai hana a hada hulɗar da bankin musulunci sannan kuma a cire duk wani ƙari wanda ba dalili a kansa a ƙarshe wannan shine abin da ya bayyana a gare ni akan wannan tambaya ya kamata kuma a rika yi ana hattara mai hankali shine wanda yake sa lamarin addininsa a gaba da komai ba samun kuɗi da abin duniya su su dauke masa tunanin lahirarsa ba Allah ya kiyaye mana imanin mu ya kawo mana alheri da dukiya ta halal ta hanyoyin halal masu yawa wallahu alam da karshe ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan rubutun babban malamin mu ne wato farfesa Amar Mursala biyu ke hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudhaifa da karanto tare da mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara amin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk